أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن الإسلام حافل بمكارم الأخلاق فإن من أعظم ما جاء به الإسلام من مكارم الأخلاق كسلتين أزيمتين وهما العفة والعطاء وقد أثنى الله على طائفة من عباده المؤمنين بالمدينة فرغوا أنفسهم للجهاد ولم يتبق لهم فضل من الوقت للتجارة والتكسب وهم مع فقرهم وفاقتهم حققوا أعلى مراتب الإفة حتى أن الجاهل يحسبهم أغنياء قال الله تعالى للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ولقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحسهم على التكسب وقد أما في أيدي الناس وحملهم على مكارم الأخلاق من الإفة والقناعة وعدم سؤال الناس شيئا أدبهم على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق وعلمهم الصبر على مدد الحاجة والاستغناء عن الناس وقد بايعه بعض من أصحابه على الاستئفاف عن الناس كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة أو ثمانية أو ستة فقال بايعوني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم المبايعة قال مالك بن عوف وكنا حديث آد ببيئة فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني فقالوا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني فبسطوا أيديهم وقالوا ألا ما نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلاة الخمسة وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا ولقد رأيت بعد أولئك النفر يسقط سودا وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه رواه مسلم وأوسى بذلك كثيرا من أصحابه كما في حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدمن لي واحدة أدمن له الجنة قال ثوبان فقلت أنا يا رسول الله قال لا تسأل الناس شيئا فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب ولا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه رواه إمام أحمد والبيهقي وهو حديث صحيح وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني وأوجز قال إذا قمت إلى صلاتك فسل صلاة مودع ولا تسأل الناس شيئا ولا تتكلم بكلام تعتذر منه رواه إمام بن ماجه وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك باليأس مما في أيدي الناس ولقد ورد أحاديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التكسب لحفظ ماء الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم فيحطب على زأره فيتصدق به ويستعين به من الناس خير له من أن يسأل الناس أعطاه أو منعه اليد العليا خير من يد السفلى رواه مسلم وحذر عن المسألة والإلحاف فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف شعب الإيمان رواه إمام بن البيهقي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الماء إن هذا المال خضر حلوى ونعم سائب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه هو كالآكل الذي يأكل ولا يشبع ويكون عليهم شهيدا يوم القيامة متفق عليه وعن مغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره عليكم ثلاثا قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال رجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يبنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوع رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن رجال سرقوا ما آهدوا الله عليه حقا إنهم رجال سرقوا ما آهدوا الله عليه وهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه يؤاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أدم سؤال أحد شيئا حتى يفارق الدنيا وقد ثبت وقد ثبتت الأيام أن حكيما لم يسأل أحدا شيئا حتى في أقل الأشياء وهذا عوف بن مالك الأشجعي يروي لنا قصة نفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحد منه يسكت منه سوءا ولا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه ورضي الله عن الصحابة وقد كان السلف من التابعين على ما كان عليه الصحابة من العفة والقناعة والزهد والاستغناء عما في أيدي الناس عن سفيان الثوري يروي لنا قصة عجيبة وملحق- ومشهدا نادرا لسالم بن عبد الله كان في الكعبة فدخل عليه خليفة فدخل عليه خليفة المسلمين فقال سلني حاجتك فقال إني أستحي من الله أن أسأل في بيتي غيره فلما خرج قال سلني قال سالم من حوائج الدنيا أو الآخرة فقال من حوائج الدنيا فقال والله ما سألت الدنيا من يملكها وكيف أسأل من لا يملكها رواه إمام آه، في سير أعلام النبلاء ونستن- ونستنتج مما سبق من الأحاديث أن العفة تجلب معونة الله بقوله صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله وأن العفة تعلمنا ضبط النفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلا- وأن الإفة نيل لرضا الله والفوز بالثواب وسيادة الجند والشرف نيل محبة الناس وكذلك نستنتج مما سبق أن المسألة يجلب بغض الله لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض السائل الملحد ويذهب الحيب ويذهب المروءة ويجلب الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر أحوال تجوز فيه المسألة واعلموا عباد الله أن المسألة حرام باتفاق العلماء لكن تجوز عند الحاجة كسائر المحرمات بشروط وضوابط كما بينه العلماء وممن تجوز له المسألة من نزل به الفاقا ومن كسر إياله وليس لديه ما ينفق عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل غير فاقة نزل به عن عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة وليس في وجهه لحم وكذلك تجوز لمن تحمل حملة وكذلك تجوز سؤال السلطان أو لأمر لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم المسألة قدوح يكده بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا يجد له منه بد وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى السؤال حرام في الأصل وإنما يبوق وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بد فهي حرام وقال المناوي في فيد القدير وإن احتاج ولم يقدر على كسب لاحق جاز بشرع ألا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسؤول فإن فقد شرط فهو حرام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم dukkan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai kowa shi ne mai komai shi ne mai azurtawa shi ne mai talautarwa shi ne wanda yake abin da ya ga dama a lokacin da ya so to da yadda Allah subhanahu wata'ala yau hudubanmu sunan takenta safahatun min ayati salaf bainal iffati wal ata da mu duba wasu shafika na rayuwar magabata ta wajen kamewa da wato yadda da abin da Allah ya kasa musu na rayuwa da kamewa da daina tambayan mutane da rashin roƙo da magabata ba sa yi sa'annan wal aba da kuma kyauta da magabata suke yi idan muka kalli kissan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya akan abubuwa masu yawan gaske lallai ku sani ya ku ƴan uwa musulunci yana cike da koyar da ɗabi'u masu kyau mafi girman ɗabi'u da musulunci ya kwaɗayar a kai akwai wato ɗabi'u guda biyu masu girman gaske musulunci yana yaƙi da rowa mutum ya zama marawaci baya kyauta yana ƙanƙame hannunsa yana ƙanƙame ko da yaushe ya ji aliyadahu maglulatan ila unuqi ya sanya hannun shi ya manne a cikin wuyan shi musulunci baya son irin wa'annan mutanen haka musulunci baya son mutum mai yawan kokawa mutumin da duk abin da ya same shi baya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah ya zo ya yi ta kai kukan Allah Allah ya ciyar da shi shekara goma shekara ashirin shekara sha biyar rana ɗaya ya rasa duk ya manta wannan ni'ima da Allah ya mashi baya jin kunya ya zo yana kai kukan Allah cikin bayan Allah subhanahu wataala wanda da yawa waɗanda suke waɗannan abubuwa suna da wani hanya yana da wani abu da zai iya ɗagawa ya sayar yana da wani abu da zai iya yi amma ya zo yana kuka wato musulunci baya tare da wannan abu lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladaftar da sabon shi akan kamewa da gudun duniya da girma da jin jiji da kai muka ce jiji da kai ba jiji da kai na girman kai ba ya ana sabon shi kaskantar da kansu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu izza mutane ne ba su taba yin wani abu da zai sa mutuncin su ya zube ba su yin wani abu wanda kaskanci zai same su lalle Allah subhanahu wataala ya ba mu wani labari a cikin Qur'ani wasu mutane wanda sun yi hijira sun bar dukiyoyinsu gaba daya garin Makka sun tafi madina ba su da kasuwanci ba su da kuɗi wa ma'azari sun shagaltu da yin jihadi amma Allah subhanahu ta'ala ce sabila da izzansu da kamewansu da nuna rashin cewa suna cikin damuwa Allah ce hatta wanda yake zama jahili da halinsu wanda ba mai lura sosai ba in ya gansu ma dai zaci masu kuɗi ne Allah subhanahu ta'ala ya yabi wa'annan wa'annan su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sabon shi akan dagewa wajen neman abun kai ya kwadaitar da sabon shi akan tsarki na rai ya kwadaitar da sabon shi akan ɗabi'u masu kyau ya kwadaitar da sabon shi akan kamewa da daina tambayar mutane haka Allah subhanahu wataala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sabon shi akan wadatan zuci cewa mutum ya wadatu daga dukkan abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi akwai wani sabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Auf bin Malik al-Ashja'i yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma mubaya'a Auf yace muka ji mamaki ba mu jima da yin mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu yana sake neman mu sake mushi mubaya'a Auf yace mu shida ne ko mu bakwai ko mu takwas adadin wa'annan sahabban kenan wani irin wa yace mu tara ko takwas ko bakwai yace manzon Allah ya nemi mushi wannan mubaya'a ya suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun muka mubaya'a sai manzon Allah sake cewa ku mun mubaya'a Auf ya sake cewa manzon Allah ai mu muka mubaya'a sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kana na uku ya sake cewa kuma mubaya'a au bin malik yace sai muka shimfida hannunmu muka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan me da muka mubaya'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma mubaya'a cewa da ku bauta wa Allah shi kadai ba da ku hada shi da kowa ba kuma da ku kiyaye salloli guda biyar da Allah ya wajabta muku sa'an da ku yi biyayya wa shugabanci sa'an nan wala tas'alun nasa shai'a kada ku taɓa neman bukata a wajen wani inda ɗan adam ne sunan shi ba ku da bukata a wajen shi aka ke so musulmi ya kasance duk wanda ga ganshi mutum ne ɗan uwanka wallahi babu wani abin da yake da shi da dai baka Allah ne kaɗai yake azirtawa Allah ne kaɗai yake talautawa wasu in suka ga 'yan siyasa kamar za su yi sujjada abin sai ba ka mamaki wai mutum ya ga mutum ɗan uwan shi ga yana ta wani dunkulewa yana ta wani abun nan me kake nema a wajen shi wallahi babu abun da zai baka babu wani ɗan adam da ya sai baka wani abu in ba Allah subhanahu wata'ala ba Auf bin Malik yace wallahi tunda suka yi baya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba su sake neman wani abu a wajen wani ɗan adam ba yace ɗayan su yana kan raƙumi bulalansa zai faɗi akwai baka saka dinko akai ba sai an kwantar da shi yace in bulalansu ya faɗi sai su kwantar da raƙumin sai su sauka su ɗauki bulalan su sake koma kan me raƙumi sabila da sun yi alƙawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ɗan adam ne sunanka ba su da bukata a wajenka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yawa daga cikin sabon shi akan irin wa'annan ɗabi'u wata rana wato bawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Sauban yace muna zaune manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace waye zai bani garanti akan wani abu ni kuma zan bashi garantin cewa zai shiga aljanna sai Sauban yace ana gani nan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tasalun nasa shay'a kada ka tambayi mutane komai shi Sauban yace to ya yadda sauban an ya mutu bai tambayi wani abu kowa ba bai sake tambayan komai ba daga abu ayyub yake cewa kana mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzan Allah kamin nasiha amma ka takaita ka takaita nasiha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka tashi da kai sallah kai sallah kamar sallan ka na karshe daga shi ba za ka sake yin wani sallah ba yace wannan ita ce nasiha na ta daya ya ce na biyu ka taƙaita magana kada ka yadda ka yi maganan daga baya da ka zo kana ba da uzuri wa mutane duk mutumin da ya cika magana wata rana zai yi maganan da zai zo a titsiye shi ya zo yana ba da uzuri akan wannan manzo Allah ce to ya taƙaita magana haka an samu hadisi daga sa'ad bin waqqas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaika bil ya'si amma fi aidin nasi lallai idan kana so ka tsira da mutuncinka ka cire ranka daga abin da yake hannun mutane lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya a nan ba bayan ya hana sabban shi rataya ransu da zuciyarsu akan abin hannayen mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su akan neman abin kansu daga wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku ya yi sammako da sassafe ya tafi jeji ya ɗauki gatar ya je itace in baya da abun hawa ya goyo a bayan shi ya ce ya fi mishi alkhairi ya zo ya mauki mutane sun ba shi ko ba su ba shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yadul uliya khairun min yadis sufla hannun da take miƙawa ta fi alkhairi a wajen Allahu subhanahu wa ta'ala da hannun da take karɓa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi ya ce lallai wannan dukiya da muke gani abu ne mai daɗi duk wanda ya karɓa da hakkin shi ya nema ta hanyar da ya dace ya yi aikin da ya dace sai Allah ya sanya mashi albarka wanda kuma ya nema ta hanyar da bai dace ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai mashi albarka a ciki ba kuma ranar alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akan wannan abin azan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai ya zo ranar alkiyama babu nama a fiskan shi akwai hadisai da yawa wanda muka rubuta amma sabila da lokaci da mu takaita lallai ɗan uwa Ali bin Abi Talib yake cewa na ɗanɗana abubuwa guda biyu na ɗanɗana abu mai zaƙi na ɗanɗana abu mai ɗaci ya ce abu mai zaƙi da na ɗanɗana babu abin da ya fi shi daɗi ya ce shi ne al'afiya kuɓuta kuɓuta daga kome ya zama na kana da lafiya a jikinka babu damuwa a tare da kai babu dukiya babu abin da ya kai wannan a duniya ya ce amma abin da ya fi komai ɗaci a duniya shi ne ya zama na kaje ka roƙi wani kace ya baka wani abu Ali bin Abi Talib mun san shi kani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Ali bin Abi Talib yana zuwa yana jan irin wa'ar hijiya ana bashi me ana bashi kuɗi ya je ya ja ruwa wannan yake nuna dole mu canja tunaninmu kowa dole ya tashi ya yi abun kanshi don kana malami ko kana ɗalibin ilimi ba wanda ya haramta muka zuwa kasuwa ba wanda ya haramta muka zuwa ɗan gwangwan babu wanda ya haramta muka kaje ka yi dako babu wanda ya haramta muka neman dukiya dole ne mutum ya tashi ya nemi dukiya na kanshi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai da bai da sana'a babu wanda baya neman me baya neman abun kanshi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su roƙo lallai sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun cika alƙawarin da suka ɗauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga Hizam Hakim bin Hizam yake alƙawari wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan sake roƙon wani abu ba a duniya bayan kai daga yau ba zan sake roƙon wani ba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakim har ya mutu hakkin shi na wajibi ma ana kawo mishi in dai sadaka ne ce baya so lokacin Abubakar Siddiq da aka kawo mishi kuɗi wanda ake ba wa sahabbai ya ce shi baya bukata lokacin Umar bin Khattab da aka mushe ce shi baya bukata yana son iya abin da Allah ya bashi shi yace me yake bukata ga hadisin Abu bin Malik da madaranta yace su takwas ko tara ko bakwai suka yi alƙawarin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su roki wani wani abu ba su mutu yace kuma ya gani ƙarshen rayuwarsu mutum bulalan shi yana faduwa akan abin hawan shi ba zai tashi ya dauka ba ba zai ce wani ya miƙo mishi ba zai sauka ya dauki abin shi sabila da alƙawarin da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakika tabi'ai sun bi sahun sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ba za su bi sahun su ba domin ƴaƴayensu ne sun tashi sun ga tarbiyyar da suke kai ga Salim bin Abdullah kamar yadda Sufyan Saurin yake rawaito muna yace wata rana yana zaune a ɗakin Kaaba yana addu'a sai khalifa Abdul Malik bin Marwan ya shiga da muka ce khalifa ya karfin shugaban kasa shugaban musulmai na duniya a wannan lokacin da ya shiga ya samu salim ya ce ya salim salni hajatu ya ce ya salim ka tambaye ni duk bukatan da kake da shi salim bin abdullah sai ya ce ina jin kunyan allah na tambayi wani a cikin ɗakin allah ku ji babin ina jin kunyan allah ina ɗakin allah in tambayi wani ga allah a kusa da kai kuma yaushe za ka tambayi mai yaushe da ka tambayi wani sai khalifa bai ce mushi komai ba da suka fito sai ce salim to yanzu ai mun fito a ɗakin Allah tambaye ni me kake bukata eh salim bin abdullah ce bukata na duniya ko bukata na lahira sai ce bukatan duniya mana ai ni ban isa ma bukatan lahira ba sai ya ce ya khalifatul muslimin yace ni da ban roki me duniyan ya bani duniya ba sai kai ne kuma kake tunanin zan roƙe ka duniya ce wallahi a masallacin ma ni ba duniya nake roƙon Allah subhanahu wataala ba ina roƙon Allah ne lahira nake roƙon shi dan haka tunda ban tambayi Allah duniya ba ta yaya kai da roƙe ka duniya to lallai 'yan uwa wa'annan hadisai da makaranta da wa'annan ayoyi da makaranta akwai abubuwa na koyo da yawa da damu koya a ciki na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan mutum yana son Allah ya so shi ya guji duniya kuma ya guji abin da yake hannun mutane sa'annan idan mutum yana so ya kiyaye mutuncin shi ya guji abin da yake hannun mutane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna duk mutumin da ya guji abin da ke hannun mutane Allah zai taimake shi wa may yasta'fif ya iffuhu Allah duk wanda ya kame Allah zai taimake shi akan wannan kamewa malai suka ce Allah zai biya mushi bukatar shi biyan bukata kala biyu ne ko Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi wadatar zuci yanzu akwai wanda yana da miliyan 100 amma baya iya bacci sabila da yana tunanin wasu kudaden akwai wanda kuma na da dubu biyu zai kwanta zai yi baccin shi wannan shi ma dukiya ne Allah ke ba mu wanda ya ga dama shine wa mai yasta'fif ya ifi wallah duk wanda ya kame Allah zai sa shi ya kame haka ko yana buɗe ƙofa na talauci kamar yadda muka faɗa a hadisai na baya ba za mu samu daman maimaitawa ba haka ko yana zubar da mutunci yana zubar da haiba na mutum a idan mutane ko yana sa mutum ya walakanta a idan mutane yana wajabta azaba na Allah subhanahu wataala ranar alkiyama lallai musulun ya ƴan uwa roƙo asalin shi haramun ne yana halatta ne kawai a wasu wato alayya kamar yadda sauran abubuwan haramun ba man dura gaira bagin wala adin duk mutumin da ya samu wato kai shi a tsanani shine ake halatta mashi roƙo kuma zai yi ne gwangwadon bukata misali yana samun abin da yake bukata shikenan azan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda ya halatta musu roƙo shine wanda annoba ya sauka mishi amma mutumin da aka yi ambaliya kamar yadda muka yi a wancan sati ko wuta cinye mishi dukiyan shi ko wani fitina ya sauka ya lalata mishi dukiya na mutumin ya halatta ya roƙi mutane su tara mishi wani abu idan ya samu abin da zai daga ya ci gaba da sana'an shi shikenan sai ya kame da wannan haka mutumin da iyali suka mishi yawa abubuwa sun cakuɗe da ya roƙi mutane abin da zai iya gudanar da wannan iyalin nashi haka mutumin da wani abu ya sauka mishi wanda babu yadda iya da wannan abun shi ma mutumin zai roƙi mutane don wannan abun amma in ba wa'innan ba roƙo aramun ne kamar da imam manawu yake cewa ya ce idan mutum yana da bukata zai iya roƙon mutane amma da sharaɗi kada ya walakantar da kanshi musulmi yana da daraja duk yadda da aka je ka yi roƙo ka walakantar da kan aramun ne roƙon ya zama aramun ko da kana da kana da bukata akwai mutumin da bai halatta ka roƙe shi ba da haka wanda za ga in an je ana bara a wajen shi yana tsawa wa mutane yana cin mutuncinsu kai bai halatta ka walaƙantar da kanka ka je mai wajen wa'innan mutanen ba haka kada mutum ya cutar da wanda za ka roƙe shi kada ka takura mishi kamar dole dole kake saka shi mai ya yi wannan haramun ne ka saka mutum a gaba yana kaucewa kana mai kana dage mishi idan aka rasa wannan sharaɗin to ranko ya zama aramu ko da mutum na da bukata bai halatta ka cutar da wanda za ka roƙe shi ba bai halatta ka walakantar da mai kanka ba bai halatta ka dage ba to Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon koyi da wa'annan magabata namu Allah ya ba mu ikon kiyaye irwan fiskan mu da mutuncin mu lallai kafin mu tsayar da sallah akwai sanarwa kamar guda hudu na daya taimakon da aka tara wancan sati da wanda aka nema ranar asabar an tara an kai naira dubu ɗari an kai gwallaga a fatan allah ya saka da alkhairi wanda suka bayar allah ya saka musu da gidan aljanna na biyu wa'inda suka saba neman kawo neman addu'a daga ciki akwai shi gado da masu iyalinsa har yanzu jikin ta yaƙi an sake mai da ita asibiti da fatan da musu addu'a da sauran ɗan uwanmu wa'inda ba su da lafiya allah ya ba su lafiya na uku akwai karatu da ake yi wanda malam ke gabatarwa ranar juma'a tafsir to insha Allah sabon limamin chief imam insha Allah yanzu shi da ci gaba da wannan tafsirin wanda yau da a ci gaba da yi insha Allah subhanahu wataala sauran sallan kuma an idar da sallah za a ji daga bakin ladan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر